الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوا يو الصبر شاء uku ga watan shawwal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya muwafaka da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu na nahau kamar yadda kuka ga an rubuta a matsayinmu na ɗalibai da ke karanta alkur'ani to ya zama wajibi musalli irabi tunda an ce a'ribul qur'ana ku karanta alkur'ani ku bayyana li'irabinsa to muna cikin addurratul yatima ta ashekhu al'allamatu sa'id bin sa'ad al-hadarami rahimahullahu ta'ala da ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da hudu. Allah ya gafarta masa. To satin da ya gabata wancan waccan daura da ta gabata a watannin baya ina jin mun yi magana akan abin da ya shafi wato babu i'rabil mufrad wa jam'i taksir wa ma la yansarif ina ganin ƙarshen wannan babi muka tsaya yau kuma za mu tashi babul asma'il khamsa babi da za su karantar da mu sunaye guda biyar wa raf'u khamsatin min al asma'i bil wawi thumma jarruha bil ya'i wa naba an nasb al jami'i wa naba an nasb al jami'i al alif ونابع عن نصب الجميع الألف وهي أب أخ حم وظوف والشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغير ياء من نطق وكونها مفردة مكبرة كجاء أخو أبي كذا كجاء أخو أبي كذا ميسره كجاءه أبي كذا ميسرة ليه بيتي هنا هذا مسألة تمالي باب الأسماء الخمسة wannan babi zai karantar da mu hukunce-hukuncen al'asma'ul khamsa sunaye guda biyar haka malaman kufa suke kiransu malaman basara sukan ce a'a shida ne al'asma'ul sitta sun ƙara wato lafazin alhad ko hannun da wannan shi ake jayayya kansa yana ciki ko baya ciki su ulama basara albasiriyun sun sashi su kuma malaman kufa sun takaita akan biyar da shi alhadarabi ya bi tafarkinsu ne wannan haka za ka gani sauran littattafai irin su al'ajin rumiya da sauransu. Bayan ka koma sauran littattafan Ibn Hisham al'ansari, ƙaturun nadashi, zurun zaf, sauransu za a ga shida ne. Haka in ka koma cikin al-khulasa ta Ibn Malik, alfiyyatu bin Malik kenan, shi ba za ka ga kawo su guda shida. To, almuhim zaman su shidan shi ya fi, shi ya fi zama daidai. bala ya ce wa raf'u khamsatin yin raf'a ga biyar min al'asma'i daga sunaye to raf'ar tasu takan zamo ne bil huruf dama sunaye kala-kala ne akwai al-mu'rabu bil haraka akwai al-mu'rabu bil harf akwai wanda li'irabin sa wasali eh shi ne asali akwai wanda li'irabinsa kuma da haruffa ne su haruffan sai su zama niyabatan anil haraka to al'asma'ul khamsa a sitta suna daga ciki wayanda su li'irabin su yana zamowa ne da haruffa to shine zai maka bayani anan cewa wa rab'u khamsatin min al-asma yin rafa'a inda za su zo marfu'ai kamar za su zama matsayin mubtada ko al-khabar a to za su zo za su zo ne bil wawu sai a samu su wawu wannan wawun din ita ce alamar raf'a kai kamar ka ce a جاء أخوك هذا جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أخو سكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة التي ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة فشين يكي بياني أنن شين بالواو رفع إن تكن زمو دواو لا بالضمة أه؟ ثم جرها سنة يمس جرها كما ينا تبتا بالياء دياء مررت بأخيك na biyo tagun ɗan uwanka, ko? To sai ka ce marartu fi'ilun wa fa'il an sha li'irabinsa ko? Ko ka ce marar fi'ilun madin mabniyun ala sukuni littasalihi bi ta'il fa'il ko? Wa ta'ul fa'il damirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il bi harfu jarrin مبني على الكسر أخي إيه اسم مجرور ببي وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة التي تجر بالياء التي تجر بالياء نيابة عن الكسرة وهذا شيء دليلي هذا شواء انتظموا علامة ko ta rafa ta yi niyaba a kan bomma nan kuma da ya zo majurur kamar faɗin Allah ta'ala irji'u ila abikum aga ila saboda gashi harfi jarrin ne mabniyu ala sukun abi sai ka ce ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi aliya niyabatan anil kasar li'annahu ismun min al-asma'i as-sitta sai kai shiru in ka ce as-sitta ya wadata cewa sitta shi ke nuni akwai hamsa amma in ka ce alhamsa labudda an ta kula wa sitta to shi ne ko kuma can wurin rafa da muka faɗa kamar faɗin Allah ta'ala in qala lahum akhuhum hud a gani qala an samu fi'ili ko ana buƙatar fa'il kace qala fi'ilun madin muna li irabin mahallin shahid kawai فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أو أخوهم أخو سيكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم وعن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة وهو مضاف هم ضمير الجماعة مضاف إليه مجرور أو مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هذا أفضل wannan dai shi ne abin da ya faɗa sai ce wa na ba an bil jami'i bil alif saboda haka al'alifu alif wa na ba tana niyaba an jami'i an bil jami'i daga yin nasaba ga dukkanin sunayen nan guda biyar da za a kawo. Idan sun zo mahallin nasaba, sai ka sa musu alif. Shi ne ce wahaya abun ahun hamun wafu, ai wazu wafu. Na farko ga sunan muna da abun. Hmm? Uba kenan, muna da ahun, ɗan uwa kenan. Muna da hamun ko? yawwa shi kuma kamar ɗan uwar ɗan uwan miji haka ko ɗan uwar mata duka ana kira ne da ham wazu hmm? wadda za ta zo da ma'ana as-sahib waka ce zaidun zu malin zaidu ma'abuci dukiya ne wafu eh shine kace haza fuhu wannan bakinsa ne ra'aitu fahu na ga bakinsa. Eh? To, dukansu in sun zo mahallin nasba sai ka sa alif. Ra'aitu abahu, ra'aitu akahu, ra'aitu hamaha, ra'aitu zamali, ra'aitu fahu. Kaga alif, alif, alif, alif. alif. to ra'ayi sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukun litisalihi bi damiril fa'il wa damiril fa'il barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun a gani fa'ilun ko aba sai ka ce maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan anil fathi ko anil fatha السيان لأنه اسم من الأسماء الستة التي تنصب بالألف نيابة عن الفتح وعن الفتح ها ها الفتح مذكر الفتح مؤنث صحيح أما على أفصح أن تقول الفتح هذا شيء نفي أمم وهذه وانت ما إنك قد أبالي أمم تسيتي منين to yanzu ya yi maka bayani akan aujihul i'rab duk da akwai saɓani a wurin malamai akwai akawal guda uku akan li'irabin su amma wannan ɗaya daga ciki ne ya kawo maka kauli guda shine jumhurul ulama suka tafi a kansa cewa su al'asma'u sitta ko al'asma'ul khamsa li'irabin su yana kasancewa ne da harufa in sun zo mahallin rafa a sa wawun in sun zo mahallin jarra a sa yawun in sun zo mahallin nasba a sa alif wannan shine mazhaba ta jumhurul ulama na nahau. To, amma sharaɗin wannan lirabin da ya gabata shi ne ce wa sharɗu fi irabiha sharaɗi a kan li'irabin su wannan da aka faɗa shi ne an turfa a milwawi da ya batan ani dhammi watun saba bil'alifi niyabatan anil fatfi وتجر بالياء نيابة عن الكسر شرط wannan li'rabin shine yace bima sabaka da abin da ya gabata din shine idafatun abu na farko ai idafas amma li ghairi ya'i man natab ba ga ya'ul mutakallim ba ya za idafas zuwa ga wani suna ko na zahiri ko dalili amma sharadi kar ai idafas zuwa ga yan mai magana misali ja'a abi ra'aitu abi sallamtu ala abi abi to anan li'irabin su zai zama al-i'rabu eh at-taqdiri kaddarawa za a yi duka alharakata anan kaddara su za a yi ja'a abi ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabni na لا محل له من الإعراب أبي تكتي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالهركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ja'a abi ke to haka za ka yi da irabi ja'a akhi an gane to haka ita ma nasba kaddara ta za ka yi fata haka ita ma jarra eh baya canzawa wannan ya an idafa su zuwa ga yan mai magana kenan haka za ka faɗa ja'a abi ra'aytu abi sallamtu ala abi ja'a akhi ra'aytu akhi aga bai canza ba eh sallamtu ala akhi to anan duka alharakatu salasa tuqaddar tuqaddar qaddara su za a yi in an zo li'irabi kamar yadda muka bada misali to sharadi na farko kenan idafat ta zamo zuwa ga ya ba ga yan mai magana ba kina ai idafa zuwa ga alismu zahir aw ad-damir sharadi na biyu wa kaunuha mufradatan kuma yanzu an kawo su a matsayin mufaradai ba a kawo su a jam'i ba abu a bar ta haka nan a ce abuhu bisali akun a bar shi haka nan idan kai mai jam'i ka ce al'aba to anan li'irabin sa zai zamo kamar li'irabi al-ism al-mufrad al-ism zahir al-mufrad tunda jam'u taksir ne da irabinsa ɗaya da suna mufradi eh yawa shine da irabin zai zamo bil harakat eh yawa zaka ce ja al aba ra'aytu al aba sallamtu ala al abai saboda kai jam'in abu eh in kuma kai tasniyarsa to lirabin sai ya koma irabu almusanna za a yi magana kan almusanna nan gaba eh to alal abawai mafhum to shine abin da yake magana to haka su ba sauran ka a kawo su jami mukabbaratan kuma ka a kawo su a matsayinsu manya ba musaggarai ba, ka a yi tasgirinsu. In ka ce ubayyun tasgiri ne na abu. To shi ma lairabinsa zai zamo lairabi na suna zahiri, suna mufrad. An gane? Za ka ce, ja a ubayyun, ra'aitu ubayyan. sallamtu ala ubayyi shi yasa zaka ji an ce an ubayyi an ubayyi saboda an saboda na ayi tasgirin shi eh ko ukhayyun hadha ukhayyun ra'aytu ukhayyan sallamtu ala ukhayyin lalle irabin sai koma kamar la irabi al-ismul mufrad saboda wannan tasgiri idan sharaɗe musu wancan lirabi shi ne su zama mukabbarai ma'ana mukabbarai shi ne Allah tusaggar kada ya tasgirinsu Allah tusaggar idan a yi tasgirinsu to shi kenan lirabin zai koma lirabin suna mufradi mafhum haza to na misali sai ce ka ja'ahu abi kaza mai sara kamar ka ce ɗan uwan babanka ɗan uwan mahaifinka ya zo za mai sara yana halin ma'abuci yalwa ba tsanani ba shine mai sara hmm? ko to kaga mahallin shahid aku abi za su ne mahallin shahid an gane kaɗin nan sai ka ce ismiyatun mabniyun ala al-fath la mahalla laha min al-i'rab ba harafi ba ce an ja fi'lun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab la mahalla lahu من الإعراب وهزف وهزفت الهمزة لضرورة الوزن a nan bai yiwa a ce ka ja a aku abi ka zamai tsara tas'ila din za ta kalli za ta samu matsala wannan shine aku sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw niyabatan عن الضم لأنه اسم من الأسماء الستة التي ترفع بالواو نيابة عن الضم وهو مضاف أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر إيه الكسر الفتح إيه الفتح الكسر الضم هذا أفصح ya yi a kawo su mu'annasai dai in ka kawo labas amma haza huwal afsa wajen li'irabi an gane ko li'anna husmun min al-asma'i as-sitta shima wa huwa mudafun aidan wal kaf ko damirun barizun muttasilun mabniyun ala al-fath fi mahalli jarr mudafun ilayhi ذا ذا أه؟ ما الإعراب هذا أه؟ نعم ذا ميسرة لما يكون فهمت الناو نعم اسم الإشارة لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم حال منصوب هذا أقرب أقرب إلى المعنى اها تقبى استمر أها حال منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتح لأنه اسم من الأسماء الستة التي تنصب بالألف نيابة عن الفتح وهو مضاف ميسرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره أه؟ وعلامة جره الكسرة ليس هو يجزور أه؟ الكسرة أه؟ sai mi wasukkina maza wasukkinat wasukkinat ta'u li daruratil wazni mai saratin ne ai eh to wannan adun kuli haka ya kawo su in ka koma alfiyatu bin malik to shi ya maka bayani kwatta hilla hatta waɗancan ara'u da bai kawo anan ba duka yayi ishara akan su yake cewa warfa bi wawin wansi banna bil alif wajrur bi ya imamin al asma asif min zaka zu in suhbatan abana wal famu haysul mimu min hubana akhun abun hamun kazaka wahanu wa fi abin la والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر ونقص وقصرها من نقصهن أشهر والشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخوك زعتلا to haka duk wa'annan baitocin duka ya kunshi waɗannan abubuwa so da haka daga ciki akwai masu ganin a'a su al-asma'ul khamsa ko as-sitta akwai masu ganin cewa ana musu li'irabi ne na alismul maqsur alismu al maqsur na batar an gane mun san suna al maqsur ko ha me suna maqsuri eh الذي آخره ألف أها المفتوح ما قبلها تلا بسالي موسى موسى أها هل موسى مكسو هل عيسى مكسو نعم suna ne makasuri da ya yi za mu zo kanka nan albina'a misali kama al'asa ko alfata yadda kuka kawo ko alkubura ko asugura misali to yadda ka yi li'irabin su haka za ka yi li'irabin su wa'annan da mahallin raf'a da mahallin jarra da mahallin nasba duka alif za ka kawo misali za ka ce ja'a akhaka ra'aitu akhaka sallamtu ala akhaka suna istishhadi da baitin inna abaha wa aba abaha qad balagat fil majdi gayataha aga inna aba wa aba abaha bai ce inna aba wa aba abiya ba tare da mahallin jarra ne sai sake kawo masa da alif ko karin magana da suke kawo na larabawa mukurahun akhaka la batal hmm? bai ce mukurahun akhika binene akhika ko la batal mukurahun akhaka la batal an gane ko wani abu dai mai kama da wannan ko yana yana cikin dai wanda suke kawo istishadi amma dai nan haka yanzu na'am kamata a ce mukurahun akhuka saboda akhaka anan na'ibul fa'il matsayin na'ibul fa'il ne labudda an yakuna marfu'an amma sai aka samu sa alif sai aka ce mukurahun akhaka madadin akhuka la batal karin magana ne me ma'anarsa man yuwaddih ko ba ku karanta al-amsal karin magana da larabci eh wallahi musa to wannan shine sannan akwai kuma masu ganin wani ana kiranta da lugatul qasr lugatul al-qasri eh shine an tu'raba i'rab al-maqsur akwai lughatun naqas shine adamul idafa an gane shine shashshare wayannan abubuwa misali ja'a abu an gane ra'aytu aban sallamtu ala abin alƙasur ke an naƙasu saboda ba a yi idafa su zuwa ga hurufu illa ba ko wawun ko alif ko yawun an fahimci wannan akwai wannan lura to amma shi alhanu ibn malik ya ce wannan ƙasu في هذا الأخير أشهر شيء الهان كاوشي منقوص شيء في شهرة شيء أتي هذا هان رأيت هانا أنغاني كو نظرت إلى هين وهذا أشهر da aka da ayi lugatul itimam da ayi itimami a ce haza hanuhu هذا هنوه كو هذا هنوها رأيت هناها نظرت إلى هنيها to ai na ƙasa ɗinsa shi da ibn mali ya ce ashhabu eh wan naqsu fi hadha al-akhir ashhabu an gane amma wa fi abin wa taliyaihi yanduru da abu da akhu da hamun to wannan nadir ne an gane a yi musu lugatun naƙas nadir shi sa ga ƙur'ani bai zo da ku yi haƙuri network ɗin ya yanke a dai mai kusan tsayawa insha Allah to muna magana akan abin da Ibn Malik ya ambata a cikin alfiyarsa dangane da lugogi ko fuskoki na lirabi ga wayannan haruffa akwai lugatul itimam ita ce wadda shi alhadarin ne kawo ana shine an tu'raba bil huruf an tu'raba bil wawi gane ko fi mahallin suba bil alif mahallin jarra bil yayi sannan akwai ana kiranta da lugatul itimam akwai lugatul qasri shine an tu'raba i'raba المقصور sannan akwai lugatu annaqsi a shine share wa'annan huruful illa din to wannan shine abin da shi ibn malik ya faɗa to shi ma daga ƙarshe ya faɗa cewa shartu zal i'rabi an yudafna la liliya sharadin yin wancan li'irabi na lugatul itmam kenan shine ya zamba ai idafar su zuwa ga yan mai magana ya mutakallim a wannan lokaci su zai koma ga al'irabin ta ƙadiri, kamar da ya gabata. Ka ja a hu abi ka za a tila, kamar inda za ka ce ja a hu a gani? To wannan ne shi ne insha Allah ta'ala. Sannan za mu tsaya, saboda a ƙara fahimtar su, in mun dawo sai mu shiga babin musanna. babu al-musanna wadda na ga lokacin sallah ya yi insha Allah ya akwai tambaya sai a yi kamin kamin mu ci gaba na ga alkanawi ya kira to ban san ko yana son yi kila ya gaisa assalamu alaikum
wa alaikum assalam an bashir ala alkanawi
an tashi lafiya a gida ya ibada to ya gana ko yanzu ka tashi lallai zama da tashi ba na tashi kuma da data ta ta kare to mal anas sai ya turo min da data to kuma haka sai yanzu to muna muna live ina wannan sai na ga kiran ka muna live kada kai wasu magana zaka gaisa da dalibai ne
okay to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam
yan uwana abokaina kuma ɗaliban malami na ina muku fatan alkhairi kuma ina muku addu'a ta musamman kuma na ji daɗi wallahi wallahi na yi farin ciki sosai ta hanyar da kuka ba da muhimmanci wa neman ilimi wanda shine rayuwar duk rayuwar da mutum zai in ba ta addini ba ce wallahi ya yi asara kuma ba zai yi rayuwa addini ba sai da karatu sai ya san abin da Allah yake so ya aikata ya san abin da Allah yake ki ya bar shi sannan zai sami yardar Allah dan haka wallahi kun ban sha'awa wallahi kun ban sha'awa duk inda naga ɗalibin ilimi duk inda na inda ake karantarwa wallahi ina jin farin ciki saboda na san babu asara a wajen riba ne mutum zai samu duniya wa lahira kun san shi ilimi yadda yake abubuwa biyu yake haifarwa zai haifar ma da kyakkyawar rayuwa a nan kuma za ka samu tsira gobe a kiyama hatta irin halayya in ka duba da na mai ilimi da na jahili baya zamantuwa ɗaya ba zai taɓa zamantuwa ɗaya ba kamar yadda wani malami ke faɗi a cikin wani baiti yake cewa ta'allam idza ma kunta lasta jahalimin wa laysa akhu ilmin huwa jahilu ba wannan baitin nake so in kawo ba yace ma hasana al-ilma wal mahmud man aqala wa aqbaha al-jahala wal mazmum man jahila yace falaysa nus yace falaysa nutq al-mar'i fi jadali wal jahlu yufsiduhu yawman idha su'ila yace ta'ala yace wal ilmu ashrafu shay shay'in nalahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula yace ta'allami al ilma wa amal ya ukhayya bihi fal ilmu zainul liman bil ilma qad amila akwai dai abu wannan abiyaci da yawa wanda suke nuna tabbas hatta mu'amala da zance na wanda yake jahili da wanda yake malami ba ɗaya bane shi yasa ku dage ku dage ku dage ku dage Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya bada na tsoron Allah Allah ya bada fahimta shi kuma malamin Allah ya saka masa da alkhairi wallahi na ji daɗi sosai kuma musamman ni karan kaina akwai wa'insu abubuwa da nake gani gurin malam Bashir eh wanda inda ba dan ina nesa ba ni karan kaina da ina da bukatar na zo na karance su kun ga irin wa'annan abubuwan da malam yake yi irin na tsoro irin abin shi abin da yake da shi shine ilimin can wancan babba na jami'a to kuma ka san a ka'ida akwai haka yanayi da ake dubawa ba a ba wa ɗan firamare ilimin ɗan sakandare ba a ba wa ɗan sakandare ilimin ɗan jami'a dole kowa kana kallon mustawassal to wanda bai yi irin wannan karatuttukan ku da kuke ba kila in ya je ya dawo shi ne yake da shi kawai a yanayin da bai kamata a faɗi ba saboda abin da yake da shi kenan shi yasa wala wannan hanyar da kuka yi hanya ce mai kyau dan haka ku tsaya ku dage muna roƙon Allah kuma yi muku gam daga tarshi ma malamin Allah ya karfafa masa gwiwarsa Allah ya sa yi dan Allah Allah ya amfanar da shi da abin da yake duniya wa lahira ina ganin shi ne dan nasiha ta ku yi haƙuri an kirawo ni ban san ma kuna tsana ba shi yasa dai amma ga shawara kenan Allah ya samu dace amin na gode na gode
To wannan alkanawi kenan, inda kuke tajin sunansa, a yanzu yana gana ya je karatu, da haka kuma karatun bai hana mai gwagwarmaya ba. Allah ya saka masa da alkhairi. A asalinsa ɗan Kano ne, ya yi jami'arsa wannan jami'an nan ta Ibadan, ita ke suna. ko jami'atul imami malik suke karanta wannan dai mai branch daga chadi to ce kammala Allah ya saka musu da alkhairi a so ta insha Allah yana ganin nan za mu tsaya mai sallah ko idan mun dawo sai mu dora a sai na yi yana ta yankewa Allah ya taimaka saboda haka masu bibiya live sai su yi hakuri dama dai an haskaka saboda mutane su san ana yi to kuma mun dan haskaka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh